لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da huwacewarsa da yardarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabat yau in ban kuskura mu lissafi ba ina ga uku ne ko hudu ga watan ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah zamu ci gaba darasin da muke yi cikin wannan littafi na Al-Wajizu fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin kitabun nikah ana batu a kayan mata waɗanda suka haramta mutum ya aura mun ji an kasafta matan kashe uku wato aji guda uku suka kasance ko kuma mu ce aji guda biyu wato akwai wanda suke taharimun mu'abbad sannan akwai wanda yake taharimun muwakkat taharimun mu'abbad su ne waɗanda aka kasafta su wato kashe uku akwai wanda suke kasancewa haramcin nasu ta janibin nasaba akwai wanda haramcin yake zuwa ta janibin surkuntaka akwai wanda yake zuwa ta janibin shayarwa mun ji bayani a kansu sannan akwai wanda suke kuma wato sun fada ƙarƙashin taharimin mu'akkat shi kuma mun ji nau'o'in mata waɗanda suke wato guda hudu ko? to mun ji almutsallakatu salasa a nan ne ina tsamman muka tsaya eh shi ne ci almutsallakatu salasa nan ne muka tsaya ko? to na biyar zawajin zaniya malam ya dan farar da shi wannan wato mutum ya auri wacce take abin nan kilaki matsalan wacce take an santa da zina ba a so mutum ya aure ta la yahillu lirrajuli an yatazawwaja bizaniya baya kamata ga mutum ya auri wacce take mazinaciya wala ya hillu lil mar'ati an tatazawwaja bizanin kuma baya kamata ga mace ita ma ta auri wanda yake mazinaci illa an yuhditha kullum minhuma taubatan sai dai in kowanne ɗayan su ya bayyana tuba abin da ya saka aka nemi kangewa wannan hanya saboda kada a samu zargi ya fada shi aure ana yin sa ne domin a kare nasaba shi yasa aka sanya aure a kare nasaba nasaba ta sami tsarki ta samu kyautatuwa kowa zai alfahar ya ce shi babansa wane za ka ce ‘ya'yanka wane da wance ina fata mun gane to shi saka sai aka sanya duk ƙa'idojin da za ka ga ba a yadda mutum kawai ya zakke sai zauna da mace ba har sai idan an yi aure kuma auren yake da waɗansu sharuɗa da ake so a kiyaye don kada zargi ya shiga aka ce sai an sa shaidu kuma sai an san mai ba da ita matar ba wai ita ta ba da kanta ballantana a ce da ita da shi suka yi magana nan ma zargi zai iya shiga sai aka ce a samu wanda zai bayar da ita wannan duk ƙoƙari ne a ga an kare nasaba hakanan kuma a lokacin da mutum ya rabu da mace aka ce bai halatta wani ya aure ta ba har sai lokacin da ta zauna ta tantance mahaifarta babu dan wani a ciki shi ma dan a kare nasaba ne kada a samu cakudan ɗaniya watakila akwai cikin wani ƙarami ta fita ta je gidan wani ta kai shi to don kar a samu wannan cakudan ɗaniya sai aka gindaya wannan na idda ko da kuyanga ce da aka kamo ta a wajen yaƙi ya halatta mutum kuyanga sai kusace ta to amma sai aka ce itan ma sai ta yi tsarkin mahaifa ko da da al'ada guda ɗaya ne al'ada guda za ta iya tabbatar da cewa babu ɗan wani a ciki sai ta istibrai to kaga wannan duka ana yi ne ba don kome ba sai don karewa mai nasaba mace da aka gane kuma tana da ciki aka ce to ita kuma sai ta haife to wannan duka a kare nasaba ne to don haka a lokacin da ya zamanto mutum ya auri an san ta mazinaciya ce ya aure ta to lallai zargi zai iya fadawa a ciki haka ne ko ba haka ba dan abu kankani idan ya gani ba zai san nutsuwa a ransa ba ko da inda ya zamanto ɗa nasa ne to zai iya cewa ba nasa ba ne watakila ta aikata laifin nata to shi saka sai aka nesantar da mutum kada ya aiwatar da haka malai ce liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa harrama zalika 'ala al-mu'minin wato mazinaci baya aura sai wacce take mazinaciya ko mushrika hakan nan mazinaci ya bata aura sai wanda yake mazinaci ko mushriki kuma yin hakan an haramta shi ga mu'minai to waɗansu malaman tafsiri sun nuna ita wannan aya ba wai ta zo ne haramta qat'an auren da suke mazinata ba a'a an wato nuna cewa abinda ita aya take nufi mazinaci in mutum mazinaci ne bai daidaita da matar da zai tara da ita sai in yi tuma mazinaciya ce annika anan yana zuwa bi ma'ana alwa'u wato mazinaci baya tarawa da mace a wannan hanya da bata shari'a bata yadda da ita ba sai in dama mazinaciya ce ko kuma mushrika wanda dama bata da yibari ita halal ne a wajenta ita komai ma daidai ne hakanan ita ma mazinaciya ba ta samun wanda zai yi wannan aiki tare da ita sai wanda yake dama shi ma mazinacin ne ko kuma wanda yake mushirki ne wanda doka dama shi babu a kansa kome a wajensa shi daidai ne to sai aka ce wa harai ma zalika alal mu'minin irin wannan aiki na zina an haramta shi ga mu'minai mun fahimta ana samun mutumin da yake mutumin kirki ne kuma sai a auri wacce take ba mutum ya kirki ba kuma ana samun wacce take mutum ya kirki ce ba a taɓa santa da lalata ba kuma sai Allah ya jarrabe ta a rayuwa a aurar da ita ga wanda shi kuma an san shi mazinaci ne to wannan kaga bai nuna cewa in wannan auren ya faru wannan ayar ta zama dalili da za a nuna cewa ita mazinaci ya ce ko shi mazinaci bane mun fahimta to don haka ayar dai tana nuna wato irin wannan aiki ba a samun daidaito a kansa sai in ƙwarya ta bu ƙwarya ala'ayi halin abu ne wanda ake so a nesance shi don bayanin da muka gabatar a baya a samu tsarewa na saba kada zargi ya shiga in har an santa mazinaciya ne mutum ya aure ta to lallai daga ta aikata ɗan wani abu da shi ya tsargu da shi to zai iya korewa ɗansa ya ce ba ɗansa ba ne wanda zai iya kaiwa je a li'ani ya zamanto ɗa nasa ne amma an haramta matacin gadon babansa kuma an katse nasaba da take tsakaninsa da sauran ‘yan uwansa me yasa saboda zargin da babansa ya yi ma mahaifiyarsa me ya kawo zargin saboda dama tana wannan halin ya aure ta shi kuma ya tsarku to don a kare maganin baro yanzu ba wushe kar a fara don haka mutum ya samu wacce take saliha ita ce ake so mutum ya aura hasali ma abin da ake kwadaitarwa mutum wato halayya tana bin tsatso halayya tana bin tsatso in an san mutum da wani hali mugun hali kuma hakan yake a kangare to akwai yiwuwar idan an yi tarayya da shi aka sami haifayya wataƙila irin wannan halin ya yi burtsa a jikin tsatson da aka samu to kaga domin taimaka ma 'ya'ya su zamanto masu nagarta tun farko ana fara musu zaɓe ne mai kyau na uwa uwar da za a tanada musu tun ma ba su zo ba to sai an zaɓa an darje wacce take ta ƙwarai an jinjina tukunna sai a ɗauka ita ma kada a aurar da ita har sai waliyanta sun jinjina sun ga wanda suka mai yarda da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu sai bai tsaya nan ba sai a tafi ya ce wa khuluquhu sai ce fazawuju wanda ya zo muku kun yarda da addininsa eh mai addini ne yana kiyayewa ibada ba iya nan ta tsaya ba sai an yarda da ɗabi'arsa mutum ne mai muru'a mutum ne wanda yake ba lalatacce ba tukunna a auren masa bisa umarnin manzon Allah kenan ashe mafhumul mukhalafa nan idan har ba ku yarda da ɗabi'arsa ba ko da kun yarda da addininsa mutum ne mai yawan yin sallah mutum ne mai azumi na fulfuli ta da sauransu amma kuma lallai yana da wani mugun hali wanda ya saba ma shari'a an sheje shi da wannan to shi ma ashe sai ku taka tsantsan wajen auren masa don gudun kada wannan halin nasa ya burtsa a cikin abin da za a samu to wannan duka yana daga ciki kuma ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai ƙara nusar da mu ko da waccan aya bata zamanto dalili qat'an a kayan abin da malam ya faɗa ba hadifin zai iya ba da goyon baya ya ce an amur ibn shu'aibin an abihi an jaddihi anna marsada bana abi marsadi alghanawi kana yahmilu al-asara bi makka wa kana bi makkah baghiyun yuqalu laha anaq wa kana sadiqatahu qala ji'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah ankihu anaqa qala فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها an samu daga amr ibn shu'aib daga babansa daga kakansa yace marsad ibn abi marsad al-ghanawi kana yahmilu al-asara bi makka wato ya dauko abin nan bayi a makka asara waɗanda kenan aka ribace su a yaƙi wa kana bi makka tabagayun yuqalu laha anaku to lokacin da yaje daukowa a makka akwai wata wadda ana ce da ita anaku kuma ita kilaki ce karuwa kenan ko mazinaciya ce wa kana sadiqatahu ma'ana da a zamanin jahiliya abokiyarsa ce qala sai shi marfad ibn abi marfadin al-ghanawi yace ji'tu ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai in je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai in ce ya rasulullah ya manzon Allah an kimu anaka na iya auren anak qala sai yace fasakata anni sai annabi ya mun shiru bai ce komai ba fa nazala sai wannan aya ta sauka wazaniyatu la yankimuha illa zanin aw mushrik ita mazinaciya ba mai tarayya da ita sai wanda yake mazinaci ko mushriki fada'ani sai annabi ya kira ni fa qara'aha alayya sai ya karanta mu wannan aya wa qala yace la tankiha kada ka aure ta to amma wancan bayanin da malamai suka gabatar a cikin tafasir mabambanta lalle ya nuna ba cewa duk wanda ya aure wacce ke take mazinaciya an santa da zina cewa shi ma mazinaci bane mun gane ko don haka abin da ake nunawa a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kore masa kada ya auri wacce akwai zargi a kanta ko kuma an santa da muguwar ɗabi'a don gudun kada a kore nasaba don gudun kada a kore nasaba domin alal hakika duk wanda ya auri mazinaciya ba zai iya samun nutsuwa game da ita ba ko anguwa ta ce ta wani dalili ya dan faru sai ce wani abu ne ya faru ko ba haka bane ko da misali a ce wani ne kawai ya ga ta dalili ya sa ta yi magana fitintunu kala-kala dai suna faruwa idan mutum ya auri matar da yake tsarguwa da ita matuƙar zargi ya shiga to ba za a samu zaman lafiya ba kuma zai iya kaiwa ya kore ɗan da yake nasa to don haka maganin bari kada a fara to waɗannan su ne a duk da shi wannan na na biyar da aka kawo a nan ya kawo shi a ƙarƙashin wato almuharramatu mu'akkata to me yasa kai kawo shi a ƙarƙashin almuharramatu mu'akkata dole cewa babu wani nassi qata'an wanda ya nuna cewa su ya haramta a aure su zuwa ga wani lokaci ne menene za a iya fahimta a ciki me yasa aka dan farar da shi da wadancan nan an ce aljam'u bainal ukhtaini an ce aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha an ce zawjatul ghairi wa mu'tadda haka ne ko sannan kawo almutallaqatu thalathan ga wanda ya sake ta har sai ta auri wani to sai kuma aka kawo wannan azzaniya a to amma in ɗabi'arta tana nan ba a shi ne abin da aka nuna in ɗabi'arta ta tana nan ta wanzu ita ma hakan ba za a aure ta ba ko ta istibra'i istibra'i kan dama dole ne sai ta yi na'am barakallahu fiik abin da ya saka ya kawo anan wala Allah idan har an santa mai zina ce mazinaciya ce amma kuma ta tuba taubatan nasuha ɗabi'unta suka kyautata to ai ba za ki amace ta ba sai a barta kuma ta koma ruwa sai a samu wanda zai aure ta mun fahimta to waɗannan su ne waɗanda aka kawo ɓangarori guda biyun nan a waɗanda suke taharim al-mu'abbad har abada nau'o'i guda ukun nan da muka ji da kashe-kashensu su kan mutum babu aure a tsakani to a ƙarƙashin wannan akwai wata mulahaza wanda na ce ya kamata da na yi ta a gabarta ne kuma har muka wuce gabar ba a aiwatar ba amma ba laifi za mu iya waiwaye a kayi wato shi ne can da aka ce zaujatul abi matar mahaifi ai haramun ne ko da shi ma Allah ya fara a cikin suratul nisa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf da su a jahiliya mutun yakan auri matar da babansa ya aura matukar dai ba mahaifiyarsa ta haife shi ba to a karkashin wannan ina kuma misali a ce mutum ne yayi zina da mata da ya zina da mata ko daduransa ne ko abin da ya kama da haka ko ya taɓa yin zina da ita to ya halatta ya aure wato ya halatta ɗansa ya aure ta ko kuma tun da ya tara da ita ya tumatta ta haramta gare shi ko kuma shi karan kansa yatta ta haramta gare shi wannan duka tambayoyi ne wanda suna da bukatan ansa to mutum idan ya tara da mace tarawa wacce take ta zina to kamar imamu malik ibn anas yayi bamba yayi farki a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu bisa fatawar da ya bayar a cikin muwatta a waɗannan bangarori biyu akwai wanda mutum zai tara da mace a ƙarƙashin aure ne amma aure ne fasigi akwai aure wanda yake fasigi za mu ji bayani a kansa misali yanzu kamar mutum ya auri mata tana idda aure ne wanda dama bai kullu ba haramun ne auren daga an ji labari kawai koranta za a yi fice ki bar gidan ba a bukatan a ce ya sake ta amma ya tara da ita in a kaddara kuma ciki ya shiga kuma sadakin da ya bata ba zai karba ba a kaddi kuma ba za masa haddi ba dan ba zanayi ba shubha ce kuma a kaddara in ciki ya shiga ɗansa ne za a riskar masa to a irin wannan in aure ne wanda yake fasidi aka yi shi duk da cewa bai kullu ba auren kuma an bata shi an kore ta to yanzu ta haramta ga ɗansa kuma mahaifiyarta ma ta haramta gare shi duk da cewa nikahi ne fasiki to amma idan zina ce don wannan akwai shubuha a ciki ko idan zina ce aka yi wannan kuma dama haramun ne kata shi bai da wani ma'auni a shari'a inna ma kawai abin da za a yi masa shi ne a mar haddi inna rajimu ne shi kenan an huta ko in kuma wanda dama bai taba aure ba ne ya zina da mace aka masa bulala to ya halatta a gare shi zai iya aurenta bayan ta yi istibra'i kuma idan misali a ce shi bai aure ta ba amma ya taba zane da ito ɗansa ma ya halatta zai iya aurenta sannan kuma ya halatta zai iya auren mahaifiyarta kuma ya halatta zai iya auren yarta mun gane ko wancan abin da ya faru ba a kirga shi a matsayin kome don ta hanya ce wanda bata halatta ba to wannan shi ne fatawar da malama suka bada imam malik ibn anas cikin muwatta da malamai da yawa shekul islam ibn taimiyya shi ma duka ya tabbatar da wannan fatawa allah ubangiji ya kiyaye mu to sai ɗamfara da wannan har ilau dangane da waɗanda aka ambata na haramci ai mun ambata cewa al'ummuhat tahrim al-mu'abbad wanda yake al-muharramatu bin nasabi wanda aka haramta auren saboda nasaba an ambaci mutane nawa mata nau'i nawa mata nau'i bakwai ko mun manta su albana al-ummahatu uwaye ko sai muka ce koda sun yi sama sama haka na aka ce albanatu ‘ya'yan da mutum ya haifa na tsatsonsa ko da sun yi ƙasa-ƙasa jika da jikar jika sai aka ce al'akawatu to kaga al'akawatu da banatul akhi da banatul ukti ‘yan uwa mun yi bayani wanda suke ake uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko? aka ambaci ammat aka ambaci khalad sai aka ce banatul aqi ƴaƴan da dan uwanka da kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ya haifa wa banatul ukhti da ƴaƴa mata wanda ƴar uwarka uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya suka haifa to waɗannan bangarori guda biyu yadda dan uwanka ya haifa yadda ‘yar uwarka ta haifa haramun ne a gare ka haka nan ‘ya'yansu idan sun yi ƙasa. Mun gane? Wato mutum yana ciki ɗaya da mace, uwarsu ɗaya, ko ubansu ɗaya, ko uwa ɗaya uba ɗaya, sai ta haifi ‘ya, to ‘yarta haramun ne a gare shi, jikatta ma haramun ne a gare shi, jikat jikatta ma haramun ce a gare shi a matsayin ‘ya take, a matsayin ‘yar ‘yar uwar tasa ne. Haka nan wanda ɗan uwansa ya haifa haramun ce a gare shi jikar kanansa a bisa waccan nasabar da muka ambata da duk tsatsan da suka tabo wannan ya haifi wannan wannan ya haifi waccan waccan ta haifi waccan waccan ta to duka su ma sun fada karkashi kamar yadda al'ummuhat da albanatu suke Allah ubangiji ya dace da mu to sai gaba ta gaba bayan da muka ji waɗanda suka haramta ga aure al'anki hatul fasida aure kuma wanda yake ɓatacce wanda dama bai kullu ba asali in an yi shi ma a bisa kuskure aka gina shi kuma shi wannan aure nau'insa dama tun da bai gino ba ba a bukatan a ce an yi saki ai wanda ya kullu shi na ke cewa a warware ko ba haka ba to annama dama kullum bai yi ba me za ka ware dama a wada yake na farko aka ce nikahu shigar nikahu shigar mana yace wa huwa an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu aw ukhtahu aw ghayrahima mimman lahu al-walayatu alayhi shine mutun ya aurar da yarsa ko yar uwarsa ko ma wasunsu waɗanda walittakas suna hannunsa wato shi ne yake da iko akan aurar da su in an ce walittaka a nan ba irin wanda ake yi na zamani ba abokinka ya kawai baka walittaka ba kama san daga an gama bukin auren an tafi ma kama san wani masu yaji wajen ce ni ya suna ya suna amuran ko ba haka ba bai masan sunanta ba ko ko mutum ya ɗauko wani uban gidansa babban mutum daga wani waje shi ne bai masanta ba to ba irin wannan wala'ar ake nufi ma'ana wanda kai kake da ikon ka aurar asalin wala'ar to mutum ya aurar da yarsa ko ‘yar uwarsa ko kuma wadda wala'ar ta ke hannunsa misali kamar wacce kenan ai an bace ya duk a wannan ma'anar take in wancan ɗin baya nan ko ya wakkala masa kamar misali wasiyya wadda aka ba da wasicinta babanta ya rasu sai ba da wasicinta ga wane ya rike ta matsalan ko kuma alyatima wacce ta girma a hannun mutum to misali duka irin waɗannan to mutum ya aurar da su ala an yi zawujahul akharu akan cewa wanda ya auren mutum shi ma zai auren masa au yi zawuje binahu au ibna akhihi ko kuma akan cewa zai auren maɗansa ko ɗan ɗan uwansa ibnatahu yarsa au uktahu ko kuma ‘yar uwarsa au binta uktihi ko ‘yar ‘yar uwarsa wani hawa zalik da abin da ya kama da haka wato kamar dai an yi exchange ne zan auren maka kai ma za ka auren mun ko kuma zan auren ma ɗanka kai ma za ka auren ma ɗana ai wannan exchange to wannan shi ne kawo shiga imam malik ibn anas ya ambaci cewa nikahu shigar shine hakan ta faru kuma cewa babu sadaki a tsakani kawai exchanging akai musayar akai amma ya ƙara da wani sharaɗin walaisa bainahuma sadaqu babu sadaki a tsakaninsu wato ba za a sanya sadaki ba kawai musayar akai to amma nan mala yana ambata cewa ba sai da wannan sharaɗin ba kamar yadda za mu ji jawabi a gaba insha Allah to yace wa hadal aqdu ala hadal wajhi fasidu irin wannan kullu aure a bisa wannan sifa da muka ambata batacce ne shi auren sawa'un zukira fihi maharun amla an ambaci sadaki ko ba ambaci sadaki ba to duka dai ya zamanto aure ne wanda yake fasidi bataccen aure ne dama bai gino ba la'anna rasul sallallahu alaihi wasallama naha an zalika wa haddara minhu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka kuma yayi kashedi wa kad qala Allah ta'ala kuma Allah madaukaki abinda ya ambata mana na umarni yace وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا duk abin da manzo ya baku ku rika abin da ya hana muku bai baku ba to ku hannu kada ku kaga wa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim an bin umar daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da ashigar shigar annabi ya yi hani a kai wafi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi wurarata annar rasulun sallallahu alaihi wasallama na hani shigar shi ma ya zo daga abu wurara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da irin wannan aure na musaya ƙala sai yake cewa washigaru an ya kula rajulun lirwajuli in ji abu ta kenan ya ce kuma manzan Allah sallallahu ya ambata washigaru an ya kula rajulun lirwajuli mutum ya ce ma wani zawujin ibnataka wa uzawujuka ibnati auren man yakka nima na auren maka yata aw zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti ko kuma auren min yar uwarka ne ma na auren maka yar uwata kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da haka wa an ibn umar har ila wani hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi ma hadisi ne wanda Muslim ya kawo أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا شجار في الإسلام babu irin wannan aure na musanya a shigar a musulunci babu shi a musulunci kenan wannan sai fa'idantar da cewa ashe gabanin musulunci ana yinsa haka ne ko? tunda ya ce la shigar fil islam babu irin wannan auren a musulunci kenan ashe an san shi ana yi a da ɗabi'arsu ce larabawa sukan yi haka abubuwa da yawa na kwamacala wanda ake yi musulunci ya zo ya karkaɗe ya kore abinda yake mai tsafta kuma sai aka tabbatar da shi wanda yake da bukatan shi kuma a ɗan gyara masa daidaiton zama sai musulunci ya masa kanikanci aka gyara shi ya saitu yadda Allah yake so fa hadhihi al sahiha malai ce waɗannan ingantattun hadisai tadullu ala tahrimin nikahi shigar wa fasadihi dalili ne akan cewa irin wannan aure na shiga haramun ne kuma lalataccen aure ne wa annahu mukhalifun li shar'in lahi kuma ya saba ma shari'ar Allah walam yufarriqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ma summiya fihi mahrun wa ma lam yusamma fihi shay'un in muka kula musamman a ruwayan Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambance tsakanin wanda aka ambaci sadaki a ciki da wanda ba ambaci sadaki ba haka ne ko wato abu hurairata yace qala washigaru an yaqula ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati aw zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti wa amma ma warada fi hadith ibn umar min tafsir ash-shigari bi an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa baynahuma sadaqun فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر ما ليش أبين ديزو arwayan abdullahi dan umar cikin hadisinsa yadda shi dan umar ya fassara ashigar bi an yuzawwijar rajul ibnatahu shine mutum ya aurar da yarsa ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu akan ɗayan ma ya auren masa da yarsa walaysa bainahuma sadaqun kuma ba za a sanya sadaki tsakani ba fa hadha tafsiru wannan fassara da dan umar yayi قد ذكر أهل العلم ما لم يسن أنبتي cewa أنه من كلام نافع الأرواوي عن ابن عمر ba maganan ma Abdullahi dan Umar bane Imam Nafi'u da ya rawaito daga Abdullahi dan Umar hanin da annabi yayi na shigar shine ba da wannan fassara mun gane walaysa huwa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan bai daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cikin ruwayar Abu Hurairata da abin da muka ji kamar da Abu Hurairata ya ambata annabi ya ce washigaru an yaqula ar-rajulu lir-rajuli zawwiji min ibnataka wa uzawwijika ibnati aw zawwijni ukhtaka wa uzawwijaka ukhti kaga bai kawo sharadin me ba sadaki ba so ko da a ce mujarradin hakan aka yi ba a sanya sharaɗin ba za a ba da sadaki ba ya zamanto shiga haramun ne balle kuma a ce dama babu sadakin a tsakani nan haramcin ya fi ƙarfi kenan ko? to irin wannan nau'in auren bai halatta ba amma yanzu misali mutum ya auri 'yar wani an ba da sadaki babu wani sharaɗi a ciki ya aura suna zaune shi ma kuma wancan mutumin sai ya ga 'yar wannan ɗin wanda ba 'yarsa ta haifa ba shi ma yana so ya aura ya halatta ya aura? ya halatta ya aura shi surkinsa ne shi ma surkinsa ko ba haka ba? in wannan ta iyo yaji ya ce ke ba ki da hankali ba ki gaga yasa gina na makiya iyo ko ma ke ma to inda ba wannan sharadi babu laifi abinda aka kin shine a sanya wannan sharadi saboda akwai cutarwa a ciki a sa sharadi dama akan haka aka yi an kulla da wannan sharadin zai auren masa da yarsa shi ma zai auren masa da yarsa an ka amince da haka eh an amince to shi ne sai aka ce wannan haramun ne kada a yi shi kada a sa irin wannan sharadin na'am mana yace walam yaqul annabi bai ce walaysa bainahuma sadaqun bai fito wannan lafazin ba ya fassara shi akan cewa mutun yace ma wani mutum auren mun yakka nima auren maka yata ko auren mun yakkuwarka nima auren maka yakkuwata annabi bai sanya wannan shar'i walaysa bainahuma sadaqun ba kuma kamar yadda na ambata ya nuna cewa malaman ta hakiki sun nuna cewa maganar ba daga ɗan umar ba ne ma shi imamu nafi'a shi ne wanda ya ambata na taɓa ambata mana a baya cewa wato ruwayoyin da suka zo daga abdullahi ɗan umar ba extension kuma fahimta ta umar ibn khattab ta fi tasiri a cikin manhabin imamu malik ko? saboda imamu malik yana intima'i sosai zuwa ga fatuwoyin malaminsa nafi'u duk da cewa akwai waɗansu malama da suka saba wa fatuwoyin nafi'u to amma nasa ya yi tasiri kwarai da gaske shi kuma ya fa'ilanta a wajen malaminsa abdullahi ɗan umar kamar yadda shi ma abdullahi ɗan umar ya fi fa'ilanta a wajen malaminsa ko mahaifinsa umar ibn khattab allah ya ƙara musu yarda baki ɗaya to don haka malam yace fadalla zalika ala anna tasmiyata sadaqi aw adamaha la athara laha fi zalik kenan tunda wannan magana bata tabbata cewa dan Umar ne ya faɗa balle ma a ce annabi ne ya faɗa ya fassara shi akan haka ba to sai zamanto ashe an baton sadaqi a ce babu sadaqi ai a ce za a bada sadaqi aw adamaha ko a ce babu sadaki a tsakani la athar al-hafi zalik bai da tasiri ma kawai wannan sharadin musayan shi da abin da aka hana wa innamal wa innamal muqtadi lil fasadi amma abin da ya hukunta cewa irin wannan nau'in auren lalatacce ne huwa ishtiratul mubadala sharadin da aka sanya na musaya an maida mace kenan kama wata haja ko ba haka ba an maida ta kamar haja ba ta da kima ba ta da zaɓi nata ba na wannan ba na gishirin ba kamar da kawai an maida ta kamar haja kamar ita batta da ikhtiyar alhali kuma a hidimar aure ai mun ji a baya hatta budurwa da ba taɓa aure ba ana so a ba ta zaɓi ta aminta eh ta aminta to don haka da kawai a ce za a yi tabaduli ba tare da in ku har aka sanya wannan sharaɗin na wannan tabadulin to kenan ya zama to su ba ba su wani zaɓi ba na'am wa fi zalika fasadun kabirun a cikin irin wannan koma ne yace akwai barna babba li'annahu yufdi ila ijbarun nisa'i ala nikahi man la yargabna fihi domin a cikin wannan musayar da wannan sharaɗin to kenan yin hakan yufdi yana kaiwa ila ijbarun nisa'i a tirsasawa mata ala nikahi man la yargabna fihi su auri wanda ba su da sha'awarsa ko su auren da ba sa so ko ba haka ba dama sharaɗin babanta ya ce to shi zai aurar da ita a wancan dama sun yi sharaɗi akan shi ma wancan zai ba shi tasa kawai sai a yi musaya sun ba da sadaki ba su ba da sadaki ba kaga da an cutar da su waɗannan da aka aurar to shi yasa barnar ta shiga annabi ya hana dan a ba mu kowa dama wa fi zalika fasadun kabirun ko mala yace itharan li maslahatil awliya ala maslahatin nisa kenan in an yi haka yanzu an rinjayar da maslahar su waliyan su iyayen kenan ko waliyan in ma ba haifarsa suka yi ba ya kannan su ne ko kuma su ne suke kulawa da su marainiya ce ta girma a wajensa shi ma wance yana da marainiya kawai sai su musaya to kenan yanzu su sun fifita maslahar kansu akan maslahar wa maslahar yaya wadhalika munkaru wa zulmun lin nisa wannan kuma abin kyama ne a tsarin musulunci kuma zalunci ne ga su matan an zalunce su ana so a ba su dama kai yadda aka baka dama aka ce fankiho ma qabala kum minan nisa sai wanda ya kwanta maka a rai an baka wannan to su ma fa an ba su dama shi yasa aka ce su ma su kalle ka kai ka ba da sharadi ka san mutane suna yawan yin rashin adalci musamman wanda suke da dama imana sai a biyo islamiyoyi tafiz an gama baraki an gama waye ko ana da dukiya ana abin nan ce afakallahu a duba min yarinya saliha mai kama kaza mai kama kaza mahaddaciyar qur'ani wacce take kaza duk ya bada irin qualities din da yake so to kai kuma fa eh an samu irin wanda take so amma sai a tambaye ta kai dan irin wanda take son ne kai ma irin wanda take son ne a wataƙila tana son ita ma irin na tana da irin nata zaɓi tana da irin nata zaɓi to don haka musulunci sai an ba ta zaɓi ita ma tana so shi yasa aka ce kai ka je ka kalle ta karka auri abin da baka gani ba to ita ma ba ta kalle ka kar a tirsasa mata abinda ba ta yi ba ta so ba a auro mata ango ranar da ta shigo wajen ango ba ta masan shi ba ta sa ihu hau da ba haka take son ganinsa ba Allah ya dace da mu wani an da zalika aiban yubbi ila hirmanin nisa'i min muhuri amsalihinna kuma har ila wata gaba ta biyu na barna kasan ai mun yi magana akan sadaqul mithli ko ai mun yi magana akan sadaqul mithli mace a rika bata sadaqin da yake na tsararrakinta na darajarta kar a ce kowace wai mace sadaqin ta irin wallahi wata tafi wata ko ba haka ba ai ko ba a faɗa ba an san wata tafi wata to don haka sadakin da za a ba mu wata shi kenan sai a ce shi kenan za a bayar duk inda aka je sadaki naira dubu ɗari ɗaya ko ina ma sadaki naira dubu shi kenan da mai ilimi da wadda bata da ilimi da wadda ta fi kyau da wadda take ƙasa-ƙasa a kyau da wadda ta fi nasaba da wadda ita kuma nasabar ta bai kai na waɗancan duk sai zama sadaki irin ɗaya akwai sadakul mithli to lokacin da aka yi musaya zai bayar shi ma zai bayar ba lalle ne kuma kiyaye musu sadakin ba dama asali an yi ginin auren ne akan wancan sharaɗin tabadulin kaga an haramta mata sadakinta da ya dace da ita ka je ka tace mahaddaciya masana masan wadda ba ta daga iba mai zuwa fati ba kamammiya hijabinta har ƙasa watakila ta hada da niƙabi ma Ka je ka gama darjewa ‘yar gida masu mutunci kuma shi kenan sai a ce sadakinta ɗaya zai zama da kowace a sadakinta yana da yawa yadda ka tace ɗin nan to sadakin nata ma sai sai an sai an sai an sai an abin nan eh yawwa sai an yarjejeniya sadakin ma sai an tsadance sai an tsadance in an zo ku rika faɗan sadakin yayanku dama an ce laife ba shi da tushe ko kar ku matsa laife amma sadaki ku cashe in kun san ku ta isa sai ku ce a sadakin kaza ce ya halatta a shari'a ban mantawa a nan anguwar ba zan faɗi gidan ba amma akwai auren da taɓa daurawa yara ina tsammani biyu ne yara biyu ne za a daura aurensu sadakin ɗaya ya fi na ɗaya kuma dukkansu ciki ɗaya suka fito ‘ya'yan mutum ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya amma sai waɗannan sai suka ambaci da za mu yi siga a keɓe muke siga kafin a zuwa addu'a wannan suka faɗi sadaki kaza waɗannan sai suka faɗi su kuma da aka ce nawa ne sadakinmu sai suka ce sadakinmu kaza ne sai wannan ya yi low a kan na wannan lokacin tun kudin najeriya yana da daraja eh ba yanzu da ya zama gashi nan gashi ba to kaga a lokacin sai shi waliyin nawa sai ce a ya ce mu muna so sadakin ‘ya'yanmu ya zama to ɗaya lafazin da ya faɗa kenan to Allah ya sa dama duk masu dama ne ɗayan sai haka kawai ce nawa ne wancan suka fara ce kaza sai sa hannu aljihu ya ɗebo sauran kuɗin aka cikata wannan ba laifi ba ne a shari'a ce a mu sadakin ‘yarmu muna so ya zama kaza hakan ake so ma musamman idan tana da kima tana da daraja ta ɓangarori guda ukun nan ko tana da kyau tana da ilimi a ilimi ya kamata zuwan faɗa tana da ilimi tana da kyau kai kyau shine a ƙarshe tana da ilimi tana da nasaba tana da kyau to ai kaga ta hada komai to sadakinta a darje sai da in kaga ustaz ne ka dan rangwanta masa kar abin ya gagara to shi yasa nan ma ne yace yin irin wancan nikahu shigar wali anna zalika aidan yubdi ila hirmanin nisa'i min muhur amsalihinna kuma saboda yin irin haka yana kaiwa a haramta wasu irin wannan matan da ake musayan nasu a haramta musu sadakin tsararrakin su suna gani sadakin da aka bawa tsararrakin su a wannan martaba su kuma sai a haramta musu saboda yanzu waliyin su ne kawai shi ma yana da manfa'a to mutum zai tsananta wa kansa ne ko da a ce an ba da sadaki ni na baka kai ka bani ai ba za mu tsananta wa kanmu ba sai ka ba da kaɗan ni ma ba da kaɗan kaga an haramta musu sadakin da ya dace kama huwa alwaqi'u bainan nasi almuta'atina li hadha al-aqd al-munkar kamar yadda al'amari yake tabbata yake faruwa wato a tsakanin mutane waɗanda suke jibintan irin wannan ƙulla aure abin kyama a shari'a illa man sha Allah sai wanda Allah ta'ala ya so kaga kenan su ashe larabawa har a yanzu ma suna irin wannan din ba laifi bane mutum ya auro kaza abin nan musamman ma kaman abin da mu muka fi shine wannan ya auri kanwar wannan wannan ya auri kanwar wannan haka ne ko amma yawanci ya wannan ya auri yar wannan wannan ya auri yar wannan sai aga ce man kaman an yi sako eh haka za a gani sai aga kaman an yi sako akwai abin da shi kuma sai ga mutane suna aikata shi alhali sako ne kwarai da gaske musamman yanzu kamar misali a ce abin nan tsatson ‘yar'uwa tsatsonta kamar yadda muka bayani ‘yar'uwa wacce take yarka ko kanwarka uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to ai tsatsonta haramun ne gare ka aura ‘yarta da ‘yar jikarta da jikar jikarta duk haramun ne a gare ka amma abinda al-muharramat da aka ambata waɗancan tahrimul mu'abbad ai an ambaci ammat an ambaci khalat ko to su abin ya tsaya akan su ne ammat khalat ya tsaya akan su ne mutum ba zai auri gwaggonsa ba ko kuma ne hausar mutaguddir babaninsa mutum ba zai auri innarsa ba ko da nassin qur'ani yasu ba su haramcin ya tsaya a kansu ne amma ya haramcin ya tafi tsatsonta ‘yar uwa haramcin ya tafi tsatsonta amma ita baba ne da wasunanta da inna ni inna kan aya fulatanci ne ko? me da hausa ne? ma yawwa ma da ma ai umma daban uwa daban in an ce uwa mahaifiya kenan to da babaninsa da ummansa su ya tsaya a kansu ne amma ƴaƴansu ya halatta zaka aura balle jikaninsu ƴaƴan nasu ma zaka aura jikarsu ma zaka aura yanzu misali babaninka tana da tana da ƴa zaka iya auren ƴar to in baka aure ƴar ba sai kuma aka ita ta haifu za ka auri waccan ko misali a ce tsararka ce kun tashi tare kuna gida ɗaya an kawo ta wajen kawunta kun tashi tare kuna ta rigima tsararka ce za ta riga ka aure kuna ta rigima tare to kuma yanzu shi kenan ta riga ka aure kai lokacin da ka isa aure tana da ya sai ka aure yan kada ta ce a'a kai fa kawuna ne a rai ce ya halatta auren ya halatta tsakanina da ke ya a nasaba ne ita waccan maman naki ma zan iya aura don dai ta fi na dai abin nan za ka tsayar mana karatu sai mun kai gaba ma ne ce wale an na zalika aiban yubzi ila hirmanin nisa'i min muhur amsalihinna kama huwa alwaqi'u bayna an-nas al-muta'adina li hadha al-aqd al-munkar illa man sha Allah kama annahu kathiran ma yufdi ila an-niza'i kuma kamar yadda har ilau sau da yawa irin wannan aure in an kai yana kaiwa zuwa ga jayayya tashin hankali wal khusumati da rigingimu ba da zawaji ba an yan ayi aure ko ba haka ba dama ba san ka nake ba bane kawai ya tilasta abu ne mai sauki ta faɗa haka dama ba san sa take yi ba karka yadda ka aure mata ba ta san ka wallahi don za ta ma bori wata dama ba san ka nake ba tilasta na aka yi to ana so a yi aure dama a bisa soyayya shi yasa aka ce ka gani ta maka ta gani ka mata to sai a yi akan haka to insha Allah sai a fi samun nagarta malai cewa hada min al-uqubati ajila irin waɗannan ababe kuwa jayayyar da za a yi ta yi da rashin zaman lafiya a zamantakewa yana daga cikin uquba tun a nan duniya da Allah yake yi liman khalafar shar'a ga duk wanda ya saba matanadin da shari'a ta yi to waɗannan bayanai da muka ci a kayan shi wannan nikahun shiga maganar ƙarshen nan kamar daga nan inda aka ce wa amma ma warada fi hadith ibn umar malam ya ciro su ne daga cikin wani littafi wata 'yan risala ta الشيخ ابن باز رحمه الله حكم الصفور والحجاب ونكاح الشجار الله يسامو داجي نعم Mm. a hukuncin ai sai ka maida shi irin na baya ba ma yar kawo ba wanda ma yake barai daban na ce ko tsuntowa mutum aka yi ai a bayanin ma baya na faɗa wannan tsunto shi aka yi ta ma wannan tsunto ta aka yi amma sai aka shayar da su aka ce ba a wuda ya tsakaninsu inda an samu shayarwa shi kenan to to wannan wani babi ne kuma mai lokaci ya nuna lokaci ya yi wanda shi ma yana da damfara da a bayanai mun ji dai na farko shi ne nikahu shigar in an yi shi fa auren ɓacacce ne mun gane tun da annabi ya hana dama auren ɓacacce ne to yan an ce auren ɓacacce ne mai kenan babu shi in suka ci gaba da zama ba zaman haramci a kai in aka haihu ba ɗan za a jingina masa za a jingina ɗan nasa ne saboda akwai shubuha ba ganganci ba ne akwai shubuha inda har akwai shubuha a ciki tunda an yi zauna akwai malaman abin na tunda an riga an zauna an ƙulla wasu malaman ma suka ce auren sahih ne amma zamantakewar ce haramun amma wannan magana ce marfuda ya sashen magana yadda ba za a dauka ba tunda kai tsaye annabi ya hana ta aure ne fasidi don haka idan aka yi shi asali auren na haramun ne bai ma gino ba asali idan har aka zo to yanzu ya zami a ba cewa za ce ba ta takarda ba ko cewa za ce tafi kayanki dama auren ɓataccen aure ne amma kuma in aka ci gaba da yinsa bayan an sani nan kuma laifi aka aikata eh laifi aka aikata Allah ubangiji ya dace da mu zuwa ga abin da yake shine daidai abin da muka faɗa daidai Allah ta zama azada wanda muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa alaikum salam wanda yake na gaba da za a shiga kuma na biyu a cikin bataccen aure shine nikahul muhallili ko auren hula wuta na'am wa alaikum salam hula wuta ne